أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة كريما محدثا والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna sha hudu ga watan biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan sha ɗai miladiya dubu biyu da ashirin da uku muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bane fandode daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul anbiya tun daga farkon sura allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko har mun zo aya na 81 za mu tashi aya na 82 zuwa abinda Allah ya so. Aya na 82 shine bayani akan Annabi Sulaiman. Shi yasa zamu dawo aya na 81 mu fara. Allah ya ce wa Sulaiman ar-riha. Aba su labarin Annabi Sulaiman. Allah ya ce mun hore masa iska. Asifa. Ma'ana mai bugawa da ƙarfi, iska mai ƙarfi, ai shadida. tajri bi amrihi tana tafiya ne da umarnin Allah ko kuma da umarnin Annabi Sulaiman Annabi Sulaiman zai ce tsaya ta tsaya tafi ke tafi kilal ardi allati barakna fiha zuwa kasan da muka yi albarka a cikin ta shine ardu filistin kasan sham kenan wa kunna bi kulli shay'in alimina ala ce dukkan abin da muka hore wa mutane ‘yan adam to muna sane da shi ba wani abu da muka yi sire wa mutane muka manta da shi duk muna sane da shi Allah ya ce wa mina shayatin ai sakharna da Suleiman mun hore mu annabi Suleiman daga cikin shedanu man suna lahu wa'inda suke yin nitso cikin ruwa don su ɗebo gwalagwalai ma annabi Suleiman. Kun gane ko? Kujer da ake shiga loto neman zinariya, shi annabi Suleiman yana so a jami sai su je kasa su ɗogo su kawo. Ba wanda ga jimuwa. Ya san dai an samu arziki. yanzu Allah shi hore ma aljani guda ya dinga ɗebo ma zinari a yadda duniya sai an jika eh sai zaje mun kace dole abu da zaka ganin ka samu an wuce ka shi saboda mulki yana da ƙwararrun shedanun da kai shiga su ɗogo zinari a cikin ruwa shine wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu daga cikin shaidanu akwai wanda ke shiga su yi nitso su ɗebo zinariya su kawo masa da kayan kwalakwalai wa ya amalu na amalan duna zalika kuma suna yin wani aiki banda ɗebo zinariya ma'ana suna gine-gine a sa su su yi gini su yi kaza su yi kaza su yi kaza wasu gine-gine da ake gani a da ana cewa kamar zamanin annabi suleiman ne aka gina su duk da ke ba na sigare mu ba amma da kaga wata gina ka san dai da waya a ce mutum ne ita an gane ko akwai ginoni a misira a yanzu har yanzu technology na yanzu bai kai ci gaban da za shi iya yi irin wa'annan gini ba har yanzu an kasa an kasa cimma cimma nada wajen kwarewa da aiki Taka duniya kawai duk inda ka ganka tsaya nan wallahi wani ya gabanka kuma in kawai ga tabbace ka ga wani bayan ka Allah ya ce menene gaba wa kunna lahum hafizina mun kasance muna masu tsarewa tsare su mana su shedanun muna tsare su ba za su iya cutar da wani ba da ce muna karewa babu wani wanda za su iya cutarwa kuma mun ba su mun ba su limani kariya ba su iya cutar da shi wa ayyuba ka tuna labarin annabi ayyuba ai wadkur ayyub ka ambaci annabi ayyub shi ma idna da rabbahu yayin da ya kira ubangijin shi yace anni masaniyad dur anni masaniyad dur ya Allah cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai ruwa usulubi na annabawa bai ce Allah ka bani lahiya ba bai ce Allah ka warkar da ni ba yace Allah ciwo ya shafe ni to amma dai kai ne mai jin kan masu jin kai in kai ne fa daga cikin issoshi da ake kawo wa mutum ya samu kwanciyar hankali ya gane cewa duniya gidan jarabawa ce akwai kisa annabi ayyub nabi ayyub Allah da kansa ya yaba ya jinjina haƙuri Allah ce inna wajadnahu sabira mun sami shi mutum ne mai haƙuri annabi ayyub shekara ta goma sha takwas bai da lafiya bai taɓa cewa Allah ka bani lafiya ba sai dai shi zikiri shi tasbihi ya yi da Allah ya jarabe shi kafin nan mutum ne mai dukiya mutum ne mai 'ya'ya mutum ne mai mata aka waye gari 'ya'yan duk sun mutu matan sun tahiya su dukiyar ta kare ba da komai amma duk abin da ya shafe shi sai ce jarabawa ce daga Allah babu komai bai taba hushi da al'amarin Allah ba sai ga rashin lahiya ya kama shi jikinsa babu inda baya da ciwo na jiki mana babu jikin shi duka ya lalace in dai bancin zuciya da harshe komi na shi ya lalace zuciya da harshe saboda jikin warin da yake fita sai da aka mai da shi gefen gari kowa ta ya bar shi mata shi kadai guda take tsaye kai gare shekara goma sha takwas annabi ayyub bai taba cewa ga matsalar da ta dame shi har sai cikin shekara ta sha takwas ɗin wasu da suka zo ganin sai guda yake cewa tabba akwai dai abin da ya ma Allah amma in ba haka ba Allah bai bar mutum haka wannan abin ya so samu annabi ayyuba ya tayar da hankalin annabi ayyub sai ɗan ya ce annabi ayyuba mutumin kirki ne mutumin kirki ne wannan magana da kai sai na gaya masa to shine da ya gaya masa ya ce wa Allah rashin lahiya ya kama kina akwai alamun damuwa ta kai saboda wancan abun ya tashi hankali shi amma ba ce Allah ka bani lahiya ba Allah ka warkar da ni yau in fali ta kama ka gobe ko da fice kana yi ka sai a sama shi ne kakka mu haka muke ba haramun bane ibada ne ka nemi lahiya in baka da lahiya to amma kai hankuri mana kai wa ka ɗanɗana Allah subhanahu wata'ala ya samu dace da shi ne Allah ya nuna mu annabi ayyub iya ne ma za a yi mai sai Allah ya ce da shi orkut birjilik ka motsa kafanka na inda kake haza muktasalun wannan ruwa ɗin nan da za ka ga ya hito a yi wanka da shi ba redon wa sharab mai sanyi ne kuma ana sha ana wanka annabi sulaiman yana motsa annabi dawud yana ya ayyub yana motsa kafa ga ruwa yana wanka da ruwan kamar kai ka gaji kai kura ka samu ruwa da soso da sabulu kai wanka wannan kura ya take tafiya haka wannan kurajen sun ka zube cikin shi ya dawo yadda yake ya sha cutar da a cikin tamu shikenan ya warke cikin yan sakwanni an warkar da shi Allah shi ya iya ce matarsa da ta je neman abin da za a yi debure da shi da ta zo ta ce kai ko kayi kama da annabi ayyub sadda yake lahiya ce ai nina ta ce a ce ai Allah ya warkar da ni sai ba ta labari kin ji kin ji yadda an kai shikenan ta haka duk wani tarko da ka shiga kaka ga kamar Allah bai hishe ka maza sun shiga matsi fiye da naka kuma la Allah ya dasu abin da ake so ka ji tsoron Allah kuma ya taƙi Allah ja'alna makharaja wanda ya ji tsoron Allah ba wai takawa na hana ka shiga mace bane tana sa ka iya shiga mace amma kuma tana zama sanadiyyar fita macin da ka shiga Allah madaukin sarki ya samu dace Allah ya ce wa ayyuba ka ambata musu ta isar annabi ayyuba idna da rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa ya ce anni massani yadurru cuta ya shafe ni wa anta arhamur rahim Allah kai ne mai jin mafi jinkan masu jinkai haka kawai ya faɗa ma Allah ce fastajabna lahu sai muka karɓa masa kai ka zamo mai kima a gurin Allah tuwonka ya huce wallahi in kana da daraja gurin Allah duk abin da kan nema Allah zai ma kun ba tare da jinkiri ba sai dai wani lokaci ka gane haka wani lokaci ba ka gane ba Allah ce fastajabna lahu sai muka karba masa fa kashafna ma bihi min dur muka yayi yayi masa duk cutar da take tare da shi wa atainahu ahlahu sai muka bashi iyalansa malamai suka ce ahlahu anan diyansa da suka mutu duka Allah ya ce ya ce masa za mu hada ka da su a aljanna wa mithlahum ma'hum da kwatakwacin su tare da shi a nan duniya kuma za mu baka mata da dukiya ka yi aure ka samu ɗiya kamar ‘ya'yan da sun ka mutu sai zama to wa'in gaya zo kana ganin su wa'in can da muka amshi ma lahira mu haɗa ka da su gaba ke ɗaya kun gane ko Allah ya ce menene rahmatan min indina ni'ima ce daga gurinmu sannan wa zikira lil abidin tunatarwa ne ga masu yawan bauta ga Allah isa ibn abbas yace al'abini shine mu'mini mu'minai tunatarwa ne ga masu masu imani wanda suke da imani wa'annan kissoshi suna sa musu wani karfin gwiwa da yadda da kuma ba da alaka mai kyau tsakanin su da Allah na'am Allah ya ce menene wa isma'ila sannan ka ambata musu annabi isma'ila wa idris da annabi idris wadal kifl da dal kifl inda ke malamai sun sabani akan dal kifl annabi ne ko ba annabi ba ne mamuri nan abin da muke son bayyana Allah ya ce a ambaci waɗannan saboda su dukkan su abin koyi ne sun yi abin da in kai koyi da shi zaka samu matsayi a gurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce kullum minas sabirin dukkan waɗannan suna daga cikin masu hakuri gane ko masu haƙuri nabi ismail yana kallo babansa ya ce zan yanka kai ce wala baba na yadda kuma ya fahimci baban da gaske yake ya kama shi ya kwantar da shi ya ɗau yuka ya aza bai razana ba ai ba bai son rayuwa ba ne ba wani ɗan adam da zai mutu yawai a ce ma rayuwa ta ishe shi shi ɗan adam haka allah ya ɗabi'ance shi tsakanin shi da mutuwa akwai rashin jituwa kun gane ko duk ko imanin shi duk aikin ƙwaransa haka Allah ya ɗabi'ance shi to amma inda ta zama cilas sai a karɓa abin da tabbatar mana da wannan hadisin bukhari wanda mutuwa ta zo wurin annabi musa saboda tashi za ta ɗauke shi ya mare ta har sai da irin mutuwa ya fita haka Allah ya ɗa'ada amma su sun yi hankuri akan Allah mutuwa ta zo ta ɗauke shi ai dukkan munan nan muna sa ran mu samu aljanna ko ba haka bane amma saboda muna tsoron kuma me za mu tarar ba ma son mutuwa ƙarshen mu nan nan mutuwacci alheri gare mu wahala muke yi a nan amma dai da haka mun hitsin mutuwacin wahala saboda tsoron me za mu tarar da haka ne ɗabi'a ɗan adam da su suna da haƙuri Allah ka ba mu haƙuri Allah yake cewa wa adkhalnahum fi rahmatina muka shigar da su a ina a lahira kenan fi rahmatina a cikin arhamanmu shine aljannanmu muka shigar da su a cikin aljannanmu innahum minas salihin don su sun kasance suna daga cikin mutanen kirki isa ibn abbas ya ce ghayr bil kifl banda bil kifl li'annahu kana rajulan salihan lam yakun nabiyyan shi dal kifl an ambace shi ne saboda shi mutumin kirki ne ba annabi bane menene hikimar ambaton shi yadda annabawa ke samun daraja wurin Allah kai da baka kai daraja annabawa ba in ka zama mutumin kirki sai Allah ya kwama ka ya kwammatsa ka cikinsu duka ka samu wannan alfarma ashe yanzu an nafta aka daina samu amma ana iya a shiga a samu yabo da kuma kirari da mazauna irin wadda annabawa suka samu matukar an zama mutane kirki inda haga wannan saboda shi mutumin kirki ne an zano shi cikin annabawan Allah kuma an ce yana daga cikin salihan bayi an ba shi aljanna tun daga nan duniya Allah shi da haka mu dage kan mu ce ta kare a wannan bonus yana nan Allah ka samu yi aikin da ya dace Allah ya ce a gaba wa zannuni da ma'abuci kifi kun gane ko ma'ana kenan wadhkur sahibal huti ka ba su labarin ma'abuci kifi annabi yunus kun gane ko id dhahaba mughadiban yayin da ya fita ai mufarikan qaumahu yana mai rabuwa da mutanansa aka ibn abbas ya fasa shi mughadiban ay mufariqan yaje cikin hushi ya bar mutanansa fa zanna sai tsammanin cewa allan naqdira alaihi ba za mu iya kuntata masa ba yana ganin da shi annabi ne za mu kyale shi ba za mu iya daga masa kafa allan naqdira alaihi ay allan nudayyika alaihi kun san nan kamar inda Allah madaukin sarki ya ce wa man qadira alaihi rizquhu wanda aka kuntata man kenan nan ga kenan Allah na kadara yayi tsamanin ba za mu iya kuntata masa ba to shi kuma Allah duk ɗaya ne ni ko kai ko shi kowa yayi abin yabo ya ba shi da Allah bai da kara kun fahimci Hausa sai dai ce ya yahi ma amma in kai ba daidai ba zai ce kaza ba daidai bane yanzu kamar kai akai ma sabon amarya yau yau an ka kai ta ka shigo ɗaki kuma sai sai wani abu dala ka so ku yi faɗa ai ko ka gaya mata da yadda sai dai bayan kwana biyu sai ka ɗanyi mata ‘yar kara-kara ko ba haka ba ne a to shi Allah bai da wannan Allah bai kara sai dai ya ce ya yahi to shi ne shi annabi ayu annabi yunus fa zanna allan naqdir alayhi ya tsammanin ba za mu kuntata masa ba za mu kama shi Allah ce sai muka kama shi muka ce kifi ta haɗe shi amma da kifi ta haɗe shi kuma sai komo mu Allah sai Allah ce fanada fi zulumati sai yayi addu'a yayi kira a cikin dufai ga dufin teku ga dufin cikin kifi ga dufin dare Allah ya ce sai mun kaje yana cewa Allah ilaha illa anta ba abun bautawa da gaskiya sai dai kai Allah subhanak sarki ya tabbata a gare ka ya Allah inni kuntu minaz zalimin ni na kasance daga cikin azalumai mana abin da ne ba daidai ba ne kuma haka ake so mutanen kirki in suka saba wa Allah Allah yana saurin kama su saboda son su da yake yi su kuma sun gane da zaran suka ga sun fada wa refondar abinda suke tunawa an yabu mu wani abu ba sai su komo ma Allah sai Allah ce ya fi musu a ci gaba annabi Yunus ya ci gaba da wannan addu'a. Shi yasa manzo Allah ya ce da'awatu bin nun idza da'a idza da'a wa huwa fi batni al-hut addu'ar annabi Yunus ma'abuci kifi wanda ya roki Allah da ita lokacin da yake cikin cikin kifi cewa la ilaha illa anta ba abun bautawa da gaskiya sai dai kai Allah subhanaka sarki ya tabbata a gare ka inni kuntu minaz zalimina ni na kasance daga cikin azzalumai manzo Allah ce fa innahu lam yada biha rajulun muslim fi shay'in qat illa istajaba Allah lahu yace mutum musulmi ba zai taba roƙon Allah da irin wannan addu'a ba a kowane irin abu ne sai Allah ya karba masa kisa ku rike wannan sirri yana daga cikin addu'o'in da ake son a gabatar in za ka roƙi alfarma wurin Allah gabatar da istighfari gabatar da aiki na alkhairi zauna ka gaya ma Allah ka zalunci kanka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah annabinka ya ce wanda ya wannan addu'a za a biya mai bukatar shi Allah na yarda da magana annabinka bukata na iri kaza da kaza da kaza Allah ka biya san mai ka gwada ka gani in ta yi ruwa ni ma zo a gani kowa ga wani dan kakka zo ta jike shiru sai dai a ce ustada assalamu alaikum ni ma a gani Allah ya ce menene ya gaba fastajabna lahu sai muka karba masa wa najjaynahu min al-gham muka kukutar da shi daga damuwa saboda yayi wacce addu'a ko Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin kamar haka ne muke kukutar da masu imani in sun shiga damuwa suka roke mu har yanzu tana duk wanda yake ku sharadi kadhalika nunjil sai ce mu'minina mu'minai kenan abu da yawa ke sa mutane suna samun kal addu'ansu ba sa tashi kan kukansu ga Allah sai ta ɓaci ba sa tashi tuna Allah sai sun ga babu daɗi Allah ba ya son wannan ta'arraf ila Allah fi rakha'i yu'arrifuka fi shidda ka tuna Allah sadda kake cikin wadata kake cikin jin daɗi in ka shiga kunci sai Allah ya tuna da kai kenan kaka ce sai in gari ya tsaya na ka dawo kana sallah kana istighfari a'a ana son ka zama mutumin kirki kowane lokaci da zaran kuma ka kai kuka ga Allah sai Allah ka ba maka Allah ka sa mu zama mutanen kirki Allah ya ce menene wa zakariya haka ma ka ambata musu annabi zakariya idnada ay idda rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa yana roƙon ubangijinsa rabbi yake cewa ya ubangiji la tadharni farda kakkabar ni ni kadaya ya zamanto bani da wanda zai gade ni mana farda ai wahidan bila mu'in kakkabar ni ni kadai banda wanda zai gaje ni wa anta khairul warithin kai ne mafi alkhairan wa'inda suke taimako mana mafi alherin wanda za su yi gado lokacin da annabi zakariya ya buƙaci da addu'a da yake nan addu'ar da yake nan ya roƙi Allah da yake ne ce rabbi la tadarni farda Allah kakka bar ni kada kai mutu ban da dan anta khairul warithin kai ne mafi alkhairin masu zaka Allah me yace fastajabna lahu sai mu karba masa wa wahabna lahu yahya muka bashi kyauta mun ku jawa hiba da biya mu fada kyauta ake ba su duk wanda yace ka kawo kaza ka kawo kaza ayi dabara kaza ayi dabara kaza don ka samu da a'a da kyauta Allah yake bada shi kuma Allah kadai yake bada da Allah ya ce wa habna lahu yahya muka bashi kyautar da yahya wa aslahna lahu zawja muka gyara masa matarsa gane ko mana aka samu ta samu da aka gyara mahaifanta ta dauki ciki ta samu da innahum kanu yusari'una fil khairat su susuwa duka annabawan da anka ambata dukkan su inji Allah kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna gaugawa wajen aikata aikin alheri Allah samu dace mu rike wani sirri anan ha kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna gaugawa wajen aikata alheri kai ma in kana son ka zama cikin ɗabi'a irin tasu ya zama duk aikin alheri ana ganin ka ciki kana da alaka mai kyau tsakaninka da Allah wallahi in kace ma Allah ina da bukata kaza Allah zai maka ka san akwai wani yana da imani ba imani abai da ba amma yana da raunin alheri shi ko alheri ba a rena shi duk abin alheri kake karancin shi kai dai dan Allah yana da rana ko ranar da haka ranar shi daidai da zuwa nan makarantar da kake ai alheri ne yana da rana wata rana tana ya kulle ma kace Allah ina zuwa sauraron alkur'ani dan girman ka ka yaye min damuwa na sai ka kwanta gani rana sai ga fiw matsalar ta kare kuma akwai lokacin da ba damuwan ka kuɗi bane zai yi wa an waye gari danka na bai da lahiya Allah na yi kaza dan kai ka ba wani lahiya sai ka samu sauƙin al'amuran matanka ne bata aihu ba ba wurin boka zaka je ba ci mata ke a cikin suratul anbiya muna da sirri guda biyu addu'an manzon Allah da yake addu'a annabi Yunus duk wanda yayi ta sai Allah ya ga mai bukatar sa ga addu'ar zakariya duka da sun kai Allah ya ce fastajabna lahu ko to mu irin waɗannan addu'o'i Allah zai karɓa kuje ku zauna ciki ku ta maimaita rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithina namiji ka maimaita in kai ke da damuwar mace ke maimaita in kai ke da wannan damuwa kin yi kin yi kin gaji la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka za ku yi ta maimaitawa sai ku ga Allah subhanahu wataala ya biya sa muku bukatunku Allah madaukin sarki ya samu dace Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat su annabawan Allah sun kasance suna gaugawa wajen aikata aikin alkhairi wa yad'unana kuma suna roƙon mu suna bauta mana su annabawan Allah kenan da wanda suke da dabi'u irin nasu ragaban suna masu kwadayin aljannan mu wa rahaban da kuma tsoron azabanmu suna kwaɗayin rahamanmu suna kuma tsoron azabanmu wa kanu lana khashi'ina sun kasance suna masu tsoronmu khashi'ina bi ma'ana khadi'ina suna masu kankan da kai a gare mu duk sanda suka zo gurin mu suna nuna su ba kowa bane suna ba mu girman mu inji Allah wallati ahsanat farjaha ka ambata musu matan nan da ta kiyaye farjinta ita ce Maryam da Imran fa nafakhna fiha min ruhina sai muka yi busa a cikin ta min ruhina daga ruhin mu shine Jibril yayi busa a cikin gefen zaninta waja'alnaha wa ibnaha aya muka sanya ta ita Maryam wa ibnaha da danta su zamo ayatan alama lil'alamina ga banu Isra'ila. Inda an kace lil'alamina, amana duniyar zamanin su kenan. Yana su ta zamo aya ga banu Isra'ila da sauran mutanen duniya gaba ke ɗaya. Kamar yaya, ku zo ku ga mace ta aihu ba ta da mishi. Ku zo ku ga ɗan an aihe shi ba tare da uwa ba. Ai wannan aya ne. Kuma wannan ayat tana da duniya tana inna hadhihi ummatukum ummatan wahida Allah yace inna hadhihi ummatukum lalle wannan addinin ku ne ummatun wahida ma'ana addini guda ɗaya wanda Allah ya yarda da shi shine addinin musulunci umma anan bi ma'ana addini inna hadhihi ummatukum wannan shine addinin ku ummatan wahida addini guda ɗaya shine musulunci wa ana rabbukum fa'budun Allah ce ni ne Ubangijin ku bauta mani, ku riƙe bauta gare ni. Wata ƙaɗa'u amurahun bainahu sai suka rarraba al'amari a tsakaninsu, mana game da al'amari addini sai suka rarraba. Yahudawa da Nasara da Majusawa kowa ya riƙe wani addini saman musulunci. Allah ce kullun ilaina raji'un dukkan su dai gare mu za su koma mana kowace da'ifa da ta rike wani addini ba musulunci ba Allah ce gare mu za su koma wata rana in sun koma gare mu faman ya'mal min as-salihati duk wanda yayi aiki nagari wa huwa mu'minu yana mai imani Allah subhanahu wataala yace fala kufrana menene lisai ba za mu manta da aikin da yi ba ba za mu kyale mu yi jayayya game da aikin da yi ba a Allah shi ba mu manta mu fa inna lahu katibun za mu rubuta duk abin da mutum ba za mu manta ba kun ji shi abin da yake sa a karbi aiki na gari shine imani yasa Allah ya ce wa huwa mu'minun faman ya'mal min as-salihati wanda ya aiki nagari yana ce wa huwa mu'min yana mai imani sharaɗin a karɓi aikinka ko da na ƙwarai ne sai in akwai imani in babu imani ko kayan aikin ƙwarai Allah bai baka lada kun gane misali ko da haka kullum mutum ya rinka kula da aƙidarsa imaninka a kan shi kake ɗora ayyukanka na gari in ya lalace to ayyukan da kai sun lalace ko da na ƙwarai ne Allah yake cewa fala kufrana li sa'ihi ba za a manta da aikin da ba ai layun satawa ba amali ba za a manta lada aikin da mutum ya yi ba ga ƙarin dalili Allah ce wa inna lahu katibuna mu za mu rubuta game da abin da mutum ya yi mu saka masa da shi kaga abin da yake rubuce ina nan ba za a manta da shi ba wa haramun ala qaryatin ahlaknaha haramun ne akan wata alƙarya nan alƙarya ma'ana ma'abuta wani gari ahlaknaha da muka kama su saboda sun yi kafirci annahum la yarjuun ba za su dawo ba Allah ya samu dace nan kenan haramun ruju ma'ana wajib haramun ne a ce wanda suka kafirce wa Allah ya kama su sun dawo ba su dawowa sun tayi duk wanda yayi laifi Allah ya kama shi da laifi to ya tayi kenan babu gyara a can wasu ce haramu ai wajibun ala qaryatin ai ala ahli qarya ma abuta gari ahlakna hada suka yi laifi mun ka kama su har suka mutu lahum la yarji'un wa za su dawo ba ko kuma ukuban mu ta tabbata a gare su to sun tayi kenan ko an yi wajibi amfana su ba za su samu dawowa dan su gyara ayyukansu su hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj har lokacin da aka bude ya'juj da ma'juj Allah yake cewa wahum su ya'juj da ma'juj min kulli hadabin a dukkan guri wanda yake tudu ne hadab ai makanun murtafi in sun ka fito duk wani guri da yake tudu ne to zaka ga su ya'juj da ma'juj yansiluna ai ya hurujuna suna fitowa ko ina ga sunan kana ganin su za su zo su game duniya gaba ke daya ya ajuj da ma'ajuj kabila ne daga cikin kabilu na mutane a adam su ma mutane ne zuriya ce ta annabi annabi annabi nuh daga yafuf na dan wanda yake koma zuwa ga annabi nuh zuriya ce ta yafuf kenan jikoki ne na nuhu su ma mutane ne da Allah ya yi a wani launi na halitta yadda yake su gane ko da muka zo a cikin suratul kahf mun yi dan bayani akan su a su suna da yawa sun fi mu yawa manzo Allah ya ce ba za a sa ya ajuju da ma'ajuju a cikin kowane abu ba face sai ya yawa lokacin da Allah zai shirya annabi Adam ya fitta waɗanda za a sa cikin wuta. Annabi Adam ya ce yaya zai sai an kace to duk cikin mutane mutum ɗai a kai shi aljanna mutum ɗari tara da tis'in da tara aiwatar su. Duk taron mutane duk mutum dubu guda daga shiga aljanna. Ka ko garin ga yanka ce haida aljanna ba su da yawa. to wannan abin ya tayar da hankalin sahabbai suka ce da manzo Allah in haka ne to mutum no za a samu shiga aljanna manzo Allah ya ce ka damu ai an je gamewa na za yi da ya ajuju da mutane duk za a game dan yin hisabi to su ya ajuju da ma'ajuju su ne dai su ne kashi tara cikin goma mutane ne kashi daya kamar mu duk yawan mu to sun linka mu tara kamar inda za a game mu da su ai kashi goma to su kashi tara na muna kashi guda sai yasa ko ina za su gabe a bayan kasa suna da yawa Allah ya samu dace sai yasa Allah ya ce hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj idan aka bude ya'juj da ma'juj wa hum min kulli hadabin zaka gansu a saman kowane tudu yansiluna suna fitowa suna yawo waqtarabal wa'dul haqq alqawli na gaskiya kusanto kun gane ko Allah madaukin sarki ya samu dace ma'ana fitowar ya ajuj da ma'ajuj alamu ne daga cikin alamomi alkiyama manya min alamati sa'atil kubra akwai khuruj ya ajuj da ma'ajuj da kun gansu to ana dab da tashin kiyama dab da busa ake lokacin nan annabi isa ya sauko mahadi ya hito manyan alamomi duka sai sun bayyana su ma sai su zo inda manzo Allah ya ce alamatu sa'atul kubra cere na za su zo kamar carbi idan ka yanke ta ka saki zaran iyan ai dole dai wani zai bi wani ne ko amma akwai jinkiri to kamar haka ne za su sar da kaji an ce kaza ya zo to kaza na zuwa shikenan wop ta tashi sai sai kowa hijira sakamakon shi shi yasa Allah ya ce waqtaraba waqtaraba alwa'dul haqqa alƙawari na haƙiƙa ya kusanto cewa ƙiyamar da za ta tsaya ta kusanto wa idha hiya shahisatun absarul ladina kafaru Allah yake cewa sai gashi fuskokin kafirai suna cikin kaskanci shahisa ay dalila sun kaskantu fuskokin kafirai sun kaskanta inji Allah suna cewa ya wailana kai mu qad kunna fi ghaflatin min hada mun raukanu game da wannan yini da ake sai mana wa'azi ana mu shirya mun raukana yau gashi ya tarar da mu bal kunna zalimin su ce a'a mu dai mun kasance azzalimai mun zalunci kawunan duk wanda bai yi aiki don lahira sabara na kiyama sai kaje na ya zalunci kansa kuma babu gyara ka samu lokaci kai abin da ya dace kakka zo ranar da za ka ce da ka sani kuma ba zai amfane ka ba Allah ya ce da kafirai wayanda suka rike wani Allah abin bauta innakum wa ma ta'buduna min dunillah da ku da abunda kuka rika abun bauta koma bayan Allah hasabu jahannam za ku zamo itatuwan wutan jahannama ne za a hada ku duka asa cikin wuta a gona babu wani uzuri antum laha wariduna haka ne ko za ku shiga ciki ai wariduna ai da'imuna za ku dawwama a ciki ana kona ku da ku da abun bautan ku naka kowa ya shirya mutum ya rinka binciken aqidarsa akan wani aqida yake yana kan aqida sahiha yana bautar Allah bauta ta hakika to ranar alkiyama zai tsira amma matuƙar karrike wani ko mutum ne ko aljani ne ko bishiya ce ranar kiyama za ku barranta da juna kuma Allah ba zai barko duk zai shigar da kuta duk wani abu da aka rika abin bauta a matsayin tsagutu ranar kiyama Allah zai kona shi sai dai waɗanda Allah zai wanke su ya tsarkake su saboda ya san su waye kamar yadda zamu gani a cikin wannan sura law kana haula aliha da wa'annan gumakan da za a kada cikin wuta a kona Allah ce da allola ne ma waraduha da ba su yi da sun shiga wuta ba sai su ce sun kiya sun yi ma Allah bore to amma da yake ba allola bane dole su karba an gane ko wa kullun fiha khalidun dukkan su inji Allah al-abid wal ma'bud da wanda ya bauta ma wani Allah da wani Allah da aka bauta Allah ce dukkan su zamu dawo mu da su a cikin wuta wa kullun fiha khalidun dukkansu wanda aka bautawa da wanda ya bauta Allah ce za su dawo ne a cikin wuta lahum fiha zafirun suna da wani tsawa a cikin wuta malamai suka ce zafir sautun ka sautil hamir wa inna ankara al-aswati inji Allah la sautil hamir ko ba haka bane ƙara irin na jaki shine wuta za ta rinka basuwa malamai suka yi bincike da Allah ya ce mafi munin tsawa mafi munin ƙara shine kukan jaki duk dabbobi kukan kowane dabba ya hana jaki daɗi me yasa saboda duk wanda yake da damuwa yana hidda ta ne amma shi jaki damuwa shi cikin haka mai data in shi zai kuka ji ana ya kai in gane ko yana ya ƙara bakin ciki zo su ma kukan cikin zai koma musu dan jahannama a roye take sauti bai hita sai dai in ta kare ya koma ciki yasa Allah ya ce lahum fiha zafirun suna da wani tsawa a cikin jahannama wa hum fiha la yasma'un ba sa ji a cikin wuta malamai suka ce la yasma'una ƙara ba ta barin su ji ba kunne an ba su da ba a ƙara ce ta yi yawa ba ta barin su ji ba ka jin komi da ke kusa da kai malamai suka ce a'a la yasma'u na rashin ji dai na hakika ba sa ji ne saboda in mutum na cikin wuta in ka ji wani ya ƙara sai ka ji sai ka ji ashe ba ni ɗaya bane to ba ka ji kenan damuwar ta himu ne sai ka ɗauka kai kaɗai ne a cikin wuta ka san aljanna ana samun haɗuwa ana nishaɗi in kana ganin wani yana ɗaya mai makewa to wata kowa jin yake kamar shi kaɗai ne babu mai jin wani Allah ka jarabe mu da shiga wuta Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna amma wa'inda aljanna ta tabbata a gare su daga gurin mu ula'ika anha mub'adun sukan za su nisanci wuta ku tsaya ka ku juya ku dibi ayat tukun kafin a juya Allah ya ce a ayat da muka karanta innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam ko ku kahirai da abinda kuka bautawa wanda ba Allah ba duka zamu maida ku itacen wutan jahannam an gane wannan to mu kawo wanda aka bauta ma a duniya daga shi akwai annabi isa ko babu eh akwai uzairu ko babu da su ma ina za su tsaye to su ne sai Allah ya ɗebe su sai ce amma cikin abin bauta ɗin innal ladina sabaqat lahum minnal husna cikin wa'inda aka riga abin bauta wa'inda mun kaddara yan aljanna ne ulaika anha muqadun su kan za su nisanta kina annabi isa da uzairu mutanen kirkin da allah ya ware su ko an bauta musu su. amma wanda ya kasa rawani ya ce shi shi a bi shi kunci ba ne in ba ku abin nan duk wanda ya ce ka bi shi in ba mazan allah ba ne ce kaji kakka zagi kowa kakka ci mutuncin kowa raka yi daɗe babu lahinan ta ɓaci muna dai tare da kai amma dai mu bi ka ala'ira babu duniya dai ɗora muka sunna shi ke rane an gane misali ko eh duk wanda dai ba kan addini bane za ku haɗu to ku rabu da juna yahi sai Allah ce la yasma'una hasisaha ba za su ji ƙaran wuta ba hasisa ai sauta la yasma'una sauta ba za su ji ko ƙara ba wa hum fi mashha fi mashtahat anfusuhum khalidun su suna cikin dawoma game da samun dukkan abin da ransu yake su ‘yan aljanna duk abin da suke su suna samu ana aihuwa aljanna ne eh ba aihuwa ko to saboda yarda da Allah da ‘yan aljanna rana guda sai ka ce Allah ni ina son diya ta saba'in nika so yau kuma ran da za ka same su saboda ɗan aljanna ne in ka ce Allah sun yi min yawa a kwashe sai a ce a yanta masu nan in kai kuskure ka samu ɗas hamsin sai dai kai ta jice su ko su je su ta wa cikin gari ana ɗayan wani na ko ba yadda za ka yi da su a aljanna duk abin da kake so kana samu Allah ya ce menene gaba la yahzunuhumul faza'ul akbar firgici mafi girma a lahira ba zai tayar musu da hankali ba ba zai tsoratar da su ba Allah ya samu dace wasu malamai suka ce wani abu ne ya fi komi ban tsoro a lahira suka ce abin da ya fi komi ban tsoro lahira shine a ɗauko mutu a ce ‘yan wuta su duba ‘yan addini su duba sai Allah ce a yanka ta duk inda kake na kake babu ma sauran mutuwa don mutuwa mata mutu wannan yana tayar da hankali ma waɗanda ba su bi Allah ba to shi Allah ya ce in ranar ta zo ranar da za a yanka mutuwa su wanda suka bi Allah bai tayar musu da hankali ko kuma in an tashi kiyama idza sama'un fatarat wa idza kawakibun tatarat akwai tashi hankali ko babu Allah ya ce su masu imani wannan bai ba shi tsoro yanzu ko masallacin da kaga ya tsage nan ya tsage nan kana kasa zamne ka diba nan babu kowa in ba sa abu sai ka burga ya fadi to ba dai a ce sama ta tarwace ke tayo kasa ai da nan gare tashi Allah ya ce masu imani wannan abun ko sun gashi bai tare musu da hankali wa tatalaqahumul malaikatu malaiku za su rinka zuwa gurin su ngane ko suna samun su daidai ko aljanna suna ce da su haza yau mukumul ladhi kuntum tu'aduna yau ita ce yinin da aka yi muku alkawari yau ita ce irin da aka muku alkawari kowa yana son ya ga wannan rana yau ne za a buɗe aljanna yau ne za ku shiga aljanna to nan daga cikin aikin da Allah zai yi ya nuna kudura irin tashi shine yace yawma natwi samaa ranar da zamu nade sama ka tsayi sijiddi lil kutub kamar yadda aka nade takardun da aka yi rubutu a cikin su ka tsayi sijiddi lil kutub yanzu kamar wannan ga takarda nan ko an yi rubutu ji ko ba ai ba sai in kame ta in yi haka Allah ya zama mai aiki to kiyama haka na Allah zai masa sama nade tana za a yi an gama da ita aje ta da kote yawma nadawi samaa ranar da zamu nade sama ka tsayi sijilli lil kutub kamar yadda ake nade takardun da aka yi rubutu a cikin su inda wajen tafsirin wannan aya malamai sun yi tattaka dare suka ce a'a yawma nadwi samaa ranar da zamu nade sama ka tsayi sijilli lil kutub kamar yadda sijilli yake nada takarda cewa a cikin sahabban manzon Allah akwai wani mutum ana shi da shi sijil shi rubutu yake yi in yayi rubutu sai na takarda ya aje to shine Allah ya ce kamar yadda yake nade ta haka mu ma zamu nade sama amma malaman tafsiri sun yi bincike babu sahabi mai sunan sijilli daga cikin sahabban manzon Allah Daka dai abinda ake nufi anan za mu naɗe sama kamar yadda ake naɗe takardar ‘yan yi rubutu a ciki. Allah ce, kama ba da'ana awwal halƙin nu'ido, kama ba da'ana awwal halƙin kamar yadda muka fara yin halitta a farko nu'iduhu za mu mai da shi. Abin nufi, kamar yadda muka yi ka da ɗigon maniyi ba kowa ba ne kai. to na na kiyama za mu tashe ka daga cikin kabari ka shirya ko baka shirya ba kana so ko baka so saboda yin hisabi Allah madaukin sarki yace wa'adan alaina wannan alƙawari ne a gurin mu mun doki wannan alƙawari sai ya faru inna kunna fa'ilin lalle mu za mu cika sa wannan alƙawari mana za mu yi wannan abun menene alkawarin tashi bayan mutuwa Allah ce mu muka yi shi to za mu cika shi ba shakka bayan an mutu za a tashi kun bayan tashi akwai hisabi walaƙad katabna fi zaburi haƙiƙa mun bayyana a cikin zabura min ba'di dhikri bayan sabko da at-taura cewa annal arda yarithuha ibadiyas salihuna ƙasar gidan aljanna wanda za su gaje ta su ne bayina na gari wanda za su samu aljanna su ne bayina na gari wasu maluma suka ce nan da Allah ya ce wa laqad katabna fi zaburi haƙiƙa mun wajabta fi zaburi a cikin littattafai da aka sabkar da su min ba'da dhikr bayan abin da yake cikin lauhul mahfuz kenan ko dai zama fi zabur a cikin zabura ta annabi dawud ko kuma littattafan da suka gabata shi ko azzikir wasu sun fassara shi da at-taura wasu kuma sun fassara shi da lauhil mahfuz wallahu a'lam wannan Allah ya ce mu wajabta walaqad katabna fi zabur mu wajabta a cikin littattafan da suka gabata min ba'd dhikr bayan bayanin da yake cikin at-taura ko yake cikin lauhil mahfuz annal arda cewa ƙasa yarithuha ibadiyas salihuna wanda za su gaje ta su ne bayinmu na gari inna fi hada lalle a cikin wannan bayani hada yarju ila alquran inna fi hada lalle abin da yake cikin alqurani na bayani la balagan ma'ana abun isarwa ne ai la balagan khafiyan ya wadatar inna fi hada lalle abin da yake cikin alqur'ani la balagan ya isar li qaumin abidina ga mutane masu ibada ga Allah wannan qur'ani ya ishe ka wazi bayanin da qur'ani ya kumsa ya ishe ka wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah yace ba mu aiko ka ba ya rasulullah illa rahmatan lil alamin sai dai ka zama rahama ga mutanen duniya kun gane ko malamai suka ce to kamar kaka ya zama rahama ga mutanen duniya cewa annabawa da suka gabata idan al'ummomin suka kafirci ana halakar da su amma mu saboda annabi rahama ne ga duniya sai dai a yi ɗauke ɗaiɗai amma Allah ya cire halakar da al'ummarsa ga baki ɗaya wannan rahama ne ga al'ummar manzon wanda ya- kana da rabon tuba sai ka tuba Allah shi ya fi maka bulka ce da su inna ma yuha ilayya lalle an yi wahayi ne zuwa gare ni annama ilahukum cewa abun bautanku ilahun wahidun Allah ne guda daya hal antum mus fa hal antum muslimun shin kun mika wuya ga Allah ma'ana kun mika wuya ga Allah ku tuban masa fa in tawallau in suka juya baya suka kin imani fa kulka ce da su azantukum ala sawa na bayyana muku bayani a fili ala sawa ai ala bayanin alaniya bi gairi sir na yi muku bayani ba da boye-boye ba fa in tawallau in suka juya baya suka ki imani fa kulka ce da su azantukum ala sawa na bayyana muku bayani daidai wa daida kamar yadda na bayyana mu mu'mini kuma ka hada haka na bayyana muku kowa na gaya mu ba wanda zai ce aini an boye min ba a gaya min ba sako da manzo ya zo da shi kowa ya gaya mu ka san yanzu wata magana mai daɗi sai ka gaya ma masoyin ka gaya ma wani ko maza Allah ya ce to ka gaya musu na gaya ma kowa ba wanda na koye ma wa in adari aqribum am ba'idum ma tu'adun kuma in bi ma'ana ma ban sani ba abinda aka muku alkawari kusa yake ko nesa yake ban da labari ma'ana tashin kiyama ko azabtar da wanda suka kafircewa Allah yaushe za a yi shi ban sani ba ni dai na ce ku ci tsoron Allah ku gyara halayenku innahu ya'lamu al-jahra min al-qawl shi Allah ya san abin da ya bayyana daga cikin maganganun mutane wa ya'lamu ma taktumuna kuma ya san abin da kuke koyewa wa in adari ko ban san cewa ba inji manzo sallallahu alaihi wasallam la'allahu fitnatan lakum bima'ana la'alla ta'khir al'azab fitnatan lakum ko kuma ban sani ban jinkirin azabar da aka yi muku jarabawa ce a gare ku fa kuna laihi kuna in an isa a kawo azaba azabar ba ta zo ba manzo yace ba ku sani ba jinkirin nan jarabawa ne fitina ne a gare ku kar ku aza kamar Allah ya manta da ku ne Allah bai manta da ku an fahimta wasa wani bawan Allah subhanallah wani mummunan laihi ne yake aikatawa ana ba sai ce ƙarya na shi ya yi lahin nan ya haiso kaza kuma komi bai faru ba don haka kawai ƙarya ce to kai nan bai sani ba wannan jinkiri jarabawa ne gare shi kun gane misali wa in adari ban san cewa ba la'allahu fitnatan lakum ba mamaki jinkirin jarabawa ne a gare ku wa mata'un ilahin da wani jin daɗi na wani ɗan lokaci da Allah ya bar ku kuna yi qala ko manzo ya ce rabbi hukum bil haqqa ubangiji ka yi hukunci da gaskiya mana ka yi hukunci tsakanina da kafirai da gaskiya wa rabbunar rahman ubangijinmu shi ne allah mai rahama almusta'anu muna neman taimako gare shi mana wanda ake neman taimako gare shi alama ta sifon game da abin da kuke siffanta shi da shi abin da kuke faɗa na ƙarya ga allah Allah bai sifatu da wa'in abubuwa ba alhamdulillah Allah samu dace mun ɗauko ne mun samu mun kai gaci ko gobe Allah kare za mu yi muƙaddima na suratul hajj da haka wannan surar suratul hajj tana kumshe da ahkam kusa akwai ayatul ahkam ayoyin da suke bayani akan hukunce hukunci na addini to wannan sura tana kumshe da ayatul ahkam da yawa wanda ya Allah kai mu gobe za mu shiga cikin surar abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada da muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk